اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى اجمعين بلغ العلا بكماله فاق الورى بجلاله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى واعلموا عباد الله ان امر المال امر عظيم ولا ينجو من المؤاخذه فيه الا من عصمه الله تعالى وقد جعل الحساب في المال من وجهين الوجه الاول من اين اكتسبه والوجه الثاني ففيما أنفقه والمال العام يشتد الأمر عندما يتطاول الإنسان في تناوله وقد قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والغلول عباد الله الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان وهو محرم بإجماع العلماء بل هو من الكبائر فكل من والله الله تعالى ولاية في مال الدولة فطالت يده بغير حق ظاهر بين فقد غل وسيأتي به يوم القيامة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة رويت لنا حيث استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية على الصدقة فلما جاء حاسبه النبي صلى صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذه هدية أهديت إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر قام فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام نوليهم أمورا مما ولانا الله تعالى ونستعملهم على أمور مما ولانا الله ثم يأتي أحدهم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت إلي على جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحدكم لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله على عاتقه وذكر الحديث فكل من تولى أمرا من أمور الدولة وكان له أجر راتب مصروف له فما أخذه بعد ذلك من أعيان أو منافع فهو حرام بأي صورة من الصور لقوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول فكل ما أدخله الموظف في جيبه من غير راتبه وكانت الوظيفة هي سبب لذلك فهو داخل في الغلول ومن سكت على مثل ذلك ممن رأى وشاهد ولم يبلغ لمن لمن يستحق أن يبلغ إليه فقد شارك في الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا توبة لمن أخذ شيئا من أموال العام إلا أن يرجعه إلى بيت المال ولا يحل له التصرف فيه ولو بالصدقة نسأل الله عز وجل السلامة ونعوذ به من الغوايا أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين bayan haka ƴan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani akan shi bayan godiya ga Allah madaukaki da yabo da jinjina da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam mu ji tsoron Allah ya ku bayin Allah hudu ba ta yi bayani ne akan wani hatsari daga cikin hatsurra na zamantakewa akan wata affair akan wata sana'a akan wata haraka ta azzalumai da macuta wanda babu mai yin shi sai azzalimi sai macuci wanda wato wannan harakokin waɗanda suke yin su mutane ne gama garin mutane talakawa tare da kuma mutane masu matsayi a cikin garuruwa wanda wannan matsalai wannan cutai wannan zalimcin ana samun shi a cikin kowane lungu daga cikin lunguna a cikin kowane gari daga cikin garuruwa amma asali haramun ne idan kai musulmi ne ya kamata ka kiyaye ka ji tsoron Allah idan kuma arne ne to ka gani arne yana da kofa buɗe akan yayi arnancin shi sarran shi kamin ya kare nikan ya kawo garin ya shiga hannu Allah ya mai hisabin da ya dace da shi ‘yan uwa musulmi mu sani cewa al'amari wanda ya shahi dukiya al'amari ne mai girman gaske babu wani duk wanda aka bi keke da keke akan lamarin dukiya to wuya ke da kwai akwai matukar wahala a samu mutum baya da matsala ko baya da lahi akan abin da ya shahi dukiya kawai sai dai wanda Allah iya tsarewa wannan ya shahi malami ya shahi almajiri ya shahi maikanci ya shahi talaka ya shahi mai kuɗi ya shahi kowa da kowa tsare Allah game da lamarin dukiya wannan wuya ke da kwai akan dan adam Allah ya ce ma dan adam wato hibbunal mala hubban jamma kuna son dukiya so mai tarin yawa na gaske dan haka wani mutum za ka same shi duk inda kan motsa yana tsoron Allah banda wajen kuɗi nan kwata-kwata ba Allah cikin lamarin shi duk inda ka juya yana kiyaye Allah bakin gwalgwado yana jin tsoron Allah amma da ka juyo ɓangaren kuɗi to nan kafiri ne shi nan mara imani ne shi nan azzalimi ne shi in akwai wutar da take gaba da jahannama ya jima da yarda a kai shi inda ya game da kuɗi ne ba ya jin kira ba ya jin duka inda kan dukiya ne da haka ‘yan uwa musulmi ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya hisabi akan abin da ya shahi dukiya a ranar alkiyama za a ma mutum hisabi ne ta ɓangarori guda biyu ɓangare na farko za a tambaye shi ina ka samo ɓangare na biyu za a tambaye shi ina ka kashi ina ka samu ina ka sanya dole ya zama hanyar samu wanka hanya ce wadda Allah ya yarda da ita babu duhu babu shubuha dole ya zama hanyar da ka sanya dukiya hanya ce wadda babu duhu babu kura idan mutum ya makale a nan to sai yanda Allah ya yi mu sani ‘yan uwa musulmi dukiya ta gaba ɗaya ana nihin dukiya ta ƙasa ita ce dukiya wadda cinta da taɓa ta yahi girman laihi yahi girman zunubi da yawa daga cikin jahilai daga magarin mutane ɗauka suke in aka ce dukiya ta gwamnati ce to ta hi daɗin haɗiya ta hi daɗin ci ta hi daɗin ɓatawa to ka sani ko allura ce in dai ta gwamnati ce wallahi gwamnati ka je ka ɗauke ta gidanku ya fi sauƙi saboda shari'a da 'yan gidanku ne kaɗai amma a lahira a ce ka ɗauki allura duk wani wanda yake bisa ƙasar Nijar idan a Nijar ne kai satin yana da haƙi akan kaza yana da haƙi akan ka zai zo yayi ma tsaye wani kaso ne daga cikin kasan shi kaci dan haka 'yan uwa musulmi taɓa dukiya ta gwamnati ko kuma dukiya ta gaba ɗaya ta jama'a wannan hatsari ne mai girma wanda yana iya ɗaure mutum cikin wuta Allah ya mamu tsari da haka mu sani ƴan uwa musulmi wato a duk lokacin da mutum ya zura hannu ya taɓa dukiyar jama'a to ya taɓo mu kanshi bala'i Allah da kanshi ya saukar wa annabi aya ya ce wa ma kana li nabiyin an ya gulla baya dacewa ga annabi ya taba dukiyar jama'a wa man yaglul duk wanda ya taba dukiyar jama'a ya'ti bima ghalla yawmal qiyama sai ya zo da abin da ya sata ranar alkiyama dukiyar da ya dauka sai ya zo da ita ranar alkiyama Allah ya ce sun masannan tuwaffa kullu nafsin ma kasabat a cika ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata wa hum kuma su bayan Allah la yuzlamuna ba za a zalunce su ba domin ba gun zalunci bane abin da ake nihi da gulul wanda wannan aya ta yahni akan shi yan uwa shine boye dukiya daga cikin dukiyar ganima ta jama'a sannan kuma ha'inci cikin dukiya wadda Allah ya sanya ka kai ne jagora sai ka yi ha'inci ciki wannan ma gululi ne don haka haramun ne da ijma'in malamai babu saɓani wajen malamai cewa taɓa dukiyar jama'a haramun ne kai ya ma wuce matsayin haram domin yana cikin kaba'ira yan uwa musulmi duk mutumin da Allah ya ba shi jagoranci duk mutumin da Allah ya ba shi shugabanci duk mutumin da Allah ya ba shi matsayi a cikin ƙasa sai hannun shi sai yayi dogon hannu ya zura hannun shi ya taba dukiya wadda take ta gwamnati ce ko ta ƙasa yana ganin ta tana da daɗin ci ko kuma yana ganin ai hisabin mai sauƙi ne da mun yi sun yi shi kenan ko da mun haɗa takarda kaza da takarda kaza shi kenan ina yake shi kenan akwai matsala babba billahi lazi sai ka zo da shi ranar alkiyama duk abin da ka taɓa ƙarami ko babba a nan babu excuse ciki domin babu ƙarami babu babba sahabi manzon Allah sallam sahabi wanda wannan sahabin yana cikin masu yi wa manzon Allah hidima a rayuwar shi amma an sako wata kibiya da ta yi batan kai ta zo ta cake shi ya mutu mutane na ta cewa ka wani ya ji daɗin shi barkan shi wallahi ya mutu yana wa annabi hidima manzan Allah ya ce kalla ya ce ba haka nan ba ne wallahi na gane shi cikin wuta sanadiyar wani bargo da ya ɗauka cikin kayan jama'a na ganima sanadiyar bargo don haka kai tsaye sai wani mutum ya hutu ya ce ya manzan Allah tun da haka ne ni ga wasu takalmi da na taɓa ɗauka na maido manzon Allah ya ce takalmi na wuta duk wanda ke son ya ga takalmin wuta ya kalli wannan takalmin ana babu sassabci babu sauki in dai game da dukiyar al'umma ce in dai game da handame ko taba dukiyar jama'a saboda haka duk wani ma'aikaci da ya sa dukiyar gwamnati gaba yana ci ko kuma gwamnati za ta kawo kaya don a yi wa al'umma aiki amma ya je ya makan shi aiki ko ya iyalan gidan shi aiki wallahi yana tara makan shi aiki abin tausayi ne shi ba wai gabar ganin shi wato yana kunhon baki yana nuna ba mai iya binciken shi aisu sun san doka suna kiyayewa wallahi sai Allah ya bincike shi kuma wannan abin sai ya zame mai matsala mai girma gaban Allah saboda haka ɗan uwa musulmi waɗanda suke cikin irin wannan ciwaciwai da wannan harkar su ji tsoron Allah su bari wata wata wato wata babban hadisa wani babban abu ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito mamu shi domin ya zama darasi a gare mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wani sahabi da ake kiran shi da suna ibnul lutubiyya ya ɗauke shi cikin ma'aikata wanda ake ɗauka ƙarƙashin daula ta musulunci wani aiki ne aka naɗa shi an naɗa shi cikin wanda za su ɗora zuwa a ba su list ta masu kuɗi su ɗora bibiyansu suna karɓo zakka domin in shari'ar musulunci ke da kwai duk mai ba da zakka akwai sunan shi rubuce lokaci yana yi za a tura a karɓo ne in yi bada a turo motar soji haka ne tsarin musulunci yake dole sai ka bada ta ba irin yanzu yanda ake shegantaka da zakka ba yanda ake wasa da lamarin zakka don haka sai manzon Allah ya tura wannan ibn lutubiya daga cikin sojojin musulunci wanda za su ɗora bibiyar gidaje suna karɓo zakka suna zuwa wajen masu dukiya ta dabbobi da masu dukiya wato tsabar dukiya da duk wanda ya cancanci a bashi zakka wannan kaubawan Allah sai ya tahi yana tahiya sai daga cikin mawadata sai wani ya ba shi kyauta sai ya amsa sai ya rike kayan shi gehe ko da ya dawo sai manzon Allah ya zo ya mai bincike da ina da ina ka je dami dami ka karbo sai ya ce ga dukiyar kunan ta zakka wadda na karbo waje kaza da waje kaza dan manzon Allah ya ga wata dukiya ita kuma ya maida ta kote ya ce wancan fa sai ya ce a wannan ita kuma kyauta ce aka banni daga can kai tsayyaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baci manzan Allah ba ya haƙuri a kan ganin zalunci da ciwa-ciwa sai ya ce kyauta ce aka baka me yasa baka zauna gidan uwarka da ubanka ba kyautar ta tarda ka idan dai gaskiya ne sai manzan Allah san sallama ya kyale ana yin sallah a zahar ana kammalawa sai manzan Allah ya hau mimbari yana hawan mimbari sai ya ce amma ba'adu bayan haka menene ya samu wasu mutane da muke ɗaukar su mu naɗa su matsayin jagorori a cikin wasu al'amurra wanda Allah ya ba mu ikon kula da su, mu naɗa su matsayin ma'aikata, amma sai mutum ya je ya dawo, wai ya zo ya ce, wannan shi ne naku, wannan kuma kyauta ce aka ba ni. Manzan Allah ya ce, mi yasa mutum ba ya zaunawa gidan uwar shi da uban shi kyautar ta zo ta tarda shi in dai gaskiya yake faɗi. Ya ce, to na rantse da wanda ran annabi Muhammad yake ga hannun shi. babu wani mutum ɗaya daga cikinku wanda zai ɗauki wani abu ba a kan haƙƙi ba sai ya zo da shi ranar alƙiyama bisa kafaɗin shi ko bisa bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama anan ya yanke wani hukunci dukiyan nan wadda za a baka matsayinka na ma'aikaci kana ganin kai aka ba ko saboda aikinka aka baka baka sani ba to manzo Allah ya sani ya ce haramun ne ka ci wannan dukiyai wannan hadisin yana cikin hadisai wanda suka yi nuni akan cewa cin kyauta ga ma'aikaci haramun ne duk wanda gwamnati ta naɗa shi ma'aikaci to zancen wa a ce wani ɗan kasuwa ya zo ya maka kyauta ya baka gida ko ya baka kujeran makka ko wani ɗan kasuwa ya baka kwandon zabi ko wani ɗan kasuwa ya zo ya sai ma kaya wannan duka cuwa-cuwa ce rashawa ce cin hanci ne zalunci ne ya mutsa zamantakewa al'umma ne domin shi wannan ɗan kasuwa watakila bai kai uban shi hajji ba me yasa zai zo ya zuba maka kujera ya ce ya zuba maka je hajji wannan ɗan kasuwa watakila cikin dangin shi akwai wanda suke cikin kuncin rayuwa ya kasa taimaka musu me yasa kai daga an ce an naɗa kamar kawai sai ya taimaka maka me yasa kai daga an ce an naɗa ka komisar kawai sai ya taimaka maka me yasa daga an ce kai kai ne duwane sabo wanda aka kawo jiha kaza shikenan kawai sai ya zo ya ce ya baka gida me yasa saboda kawai an ce kai wato kai ne sarki an naɗa ka sabon sarki kawai sai wannan ya maka ɗinkin kwamfule hamsin wannan ya kawo maka kwandon zabi wannan ya kawo maka raguna wannan ya zo ya kawo maka wallahi tallahi wannan kyautai haramun ce babu mai karɓa sai azzalimi babu mai badawa sai azzalimi haka wanda ya karɓa azzalimi ne macuci ne bai niya aikin gaskiya ba wanda ya bada shi ma azzalimi ne ya yi taimakekena a wajen zalimci dukkan su Allah ta'ala zai masu hisabi akan haka kakane za a yi mutumin da yake cirawa daga aljihun shi ya ce maka an shi ka zira hannu ka karba ka iya mai adalci sai dai maka adalci don haka dirar da wata matsala ta kawo kan shi sai dai ka bi ra'ayin shi ka bi son ran shi yasa musulunci yana maganin banna ne tun kamin ta faru yan uwa musulmi waɗanda suka fi kowa yawan karɓar waɗannan kyaututtukan kuma waɗanda aka fi tsanantawa wajen yi masu kyaututtukan su ne manya-manyan ma'aikata na gwamnati wanda ake naɗawa a cikin wato post babba kamar a ce wannan kwamsar ne na maraɗi aka kawo to su manyan azzalumai na ƙasa da 'yan kasuwa da 'yan ciwaciwa da dillalai miyagu da azzalumai da sun ji an ce ga wani sabon kwamsar ne su ne farkon zuwa su gaido shi kuma duk wanda zai je za ga ya je da wani abu ɗingin wani ma sai ya ci ko mota ga ɗan wannan muka kawo muku abu sami abu sami ai shi yasa wani daga cikin wato gubernarkin da aka kawo maraɗi a shekarun baya ana kawo shi mutane suka yi cewa suna ta duk wanda ya kawo sai ya ce ku rike mani shi duk wanda ya kawo kyauta sai ya ce ku rike shi bisa kan mi ka kawo to kaga aiki na gaskiya duk wanda da gaske ne zai yi aiki wallahi ba yayyiwa ya kai kamance cewa duk wanda zai kawo ma kyauta a matsayinka na gubernar ko a matsayinka na mayor ko a matsayinka na juju wanda aka kawo a gari prokirar yanzu duk wanda zai zo ya kawo ma kyauta ba ta fi sabilillahi bace da bai san ka bane kamin a naɗa ka ba kaddara ya ma san ka sai bai baka ba bai in in ya san ka sai bai baka ba sai da aka naɗa ka sai zo ya baka bisa kan mi ya baka duk wani wanda zai zo duk sati ya kawo ma kyauta ko duk wata wallahi in aka cire ka bai ƙara baka wataƙila ma sai ya harare ka in kuka haɗu duk wanda ke zuwa wata wata yana baka kyauta saboda kana da matsayi wallahi dirar da aka hudda ka bai ƙara baka kenan wannan kyautai ba ta gaskiya ba ce in an sanya mata suna kyauta to shi musulunci ya kira ta da suna rashawa da cin hanci idan an kira ta da suna wato ga wani ɗan abu nan to shi musulunci ya kira shi ga wani zalunci nan idan an kira shi da suna ga wani alheri nan to a musulunci wani sharri ne wannan bai halatta ba a karɓa haramun ne wanda ya karɓa ya ci haram abun kumya ne abun kumya ne kana matsayin shugaba wanda kai a wajen gwamnati kai ne shugaba gaba ɗaya idan aka ce kai ne gubernar a wuri ko kai ne prefect ma'ana kamar gwamnati ce da kanta duk abin da za ta yi ta ce kai kai a madadinta in sai ka da wasu talakawanka suke baka ragon layya suke baka ragon laye akan mi saboda kai miskini ne ba kada akan mi saboda salarkin da gwamnati take baka ba ta isakka ka sai ragon layya wasu daga cikin talakawanka su suke sai ma kayan jiki na sanyawa bisa kan mi saboda kai maciyaci ne wanda baka iya dinka ma kan kai rigar da zaka sanyawa wasu daga cikin talakawanka suke baka naman miya akan mi saboda kai talaucinka da kuncin rayuwanka ya kai baka iya sayan naman miya a gidanka aibi ne tawaya ce kaskanci ne ga mutumin da Allah ya ba shi daraja da matsayi ya dawo yana tara hannu yana karban kyaututtukan duk wanda ya dauko kafa ya taho wai sai ce kyauta ce zai kawo maka ai ya kaskantar da kai ya wulakantar da kai kuma baka gode ma Allah ba akan kujerar da Allah ya baka dan haka wannan in aka ce za a nada sabon sarki wani tun kamin a nada shi yake arziki da an ji alamun sarautar nan ga wani za ta komawa to tun daga nan wasu sun fara mai kyaututtuka in aka ce an naɗa shi to kamin a ce wata guda kuma Allah san kaɗan abin da ya mallaka daga wannan lokacin haka ma aka ce an kawo sabon mayor haka ma aka ce an kawo sabon gubernar haka ma aka ce an kawo sabon prokirar haka ma aka ce an kawo wani duwane haka ma wani kwamsar haka dukkanin wasu manya manyan mukammai wai menene yasa su azzalumai manyan masu kuɗi azzalumai masu wanda suka saba rayuwa da danniya da manyan 'yan kasuwa da kuma manyan macuta da 'yan ciwaciwa menene yasa su suke hitowa ta wannan hanyar domin saboda hanya ce tsohuwar hanya tsohonta ya girma duk wani tsoho wannan hanyar wallahi tsohuwar hanya ce wadda alkur'ani ya ba da labari lokacin da annabi sulaiman ya turawa wata sarauniya saƙo yana faɗa mata cewa ta yi hankali da kanta ta zo ta miƙa wuya wajen shi in ba haka ba za ta gane shayi ruwa ne ta hirgita ta tsorata ita ta yi amfani da irin wannan salon ta ce bari mu kai mashi kyaututtuka na zinariya idan muka kai mai kyaututtuka na zinariya muka ga ya karɓa to mun san aikin banza ne ba zai iya komi ba amma in bai karɓa ba akwai matsala akwai ƙalubale kenan da aka kai mashi kamin ma a zo a kawo yadda wasu malamai suka nuna sai da yasa aka mai da titin na zinariya don su gane nan ba gidan tsaya ba ne ba hukun zo da zinariya ku cikin buhu titin da kuka biyo sai gaba ɗaya zinariya ce aka yi gyara aljannu suka yi aiki aka ta abubuwa ko da suka shigo ku da kansu suka ga kai mu riga mun kawo kanmu kawai ta yanda Allah ya nan ba wurin shigantaka ba ne ba wurin duniyanci ba ne ba wurin zalimci ba ne wurin gaskiya da gaskiya ne mulki ne ba irin sauran mulki ba da haka annabi suleiman cikin izza da girma ya ce ma'ata ni allahu khairun min ma'ata ku abinda allah ya bani na matsayi da mulki da arziki na duniya ya hi mana alheri akan abin da ya baku bal antum bi hadiyatukum tafrahu yace ku wannan kyautar da kuka kwaso kuka kawo ita ce kuke alfahari da ita kuke ta irji ilaihim yace a maida musu tsayesu abinda nake so umarnin da na bada nake so su yi in ba haka ba falanati yannahum bi junudin la qibala lahum biha za mu zo masu da runduna wadda ba su iya fuskantar su balle a yi zancen yaƙi za a wanda kawai in sun je ɗauko su za su su kawo to kaji yanda ake mulki amma ba yayyewa a ce an naɗa ka gwamnati ta ɗauke ka aiki tana baka salar duwata tana baka abin da ya ishe ka bakin gwalgwado a rayuwa amma bayan haka sai a same ka wani ya baka gida ka amsa bai tashi baka gida ba sai da aka naɗa ka wani ya baka mota ka amsa bai tashi baka mota ba sai bayan an naɗa ka wallahi duk wanda ya maka kyauta bayan an naɗa ka mugun azzalimi ne yana da yana da wata bakan manufa kai saboda taka tsantsan su fa magabata wallahi ko kyautar dangi sun daina karba in dai aka ce an naɗa su matsayi dangin su waɗanda suke uwa ɗai uba ɗai ya ba shi kyauta wallahi bai amsa Umar ibn Abdul Aziz Allah yi mai rahama kyauta apple ne aka kawo mashi wani ɗan uwan shi na jini ya kawo mai kyauta apple guta ɗaya ko da aka kawo ya ji kamshin shi ya bugi hancin shi ya ce wallahi wannan apple zai yi daɗi ya ce kuma masha Allahu mai kyau ne yana jin kamshin shi ya ce na ya kyauta da ya kawo mani wannan kyauta amma ku ɗauka ku maida mai kayan shi kuma ku ce ina gaida shi ina jinjina mashi aka ɗauka aka maida mashi ya zaburo da kan shi ya taho ya ce amirin muminin yanzu apple da na baka ba za ka ci ba ni na baka shiwa kuma kai ɗan uwana ne ya ce e ɗan uwa ne sai ce manzan Allah ma ana ba shi kyauta yana karɓa kuma yana ci sai ce e gaskiya ne ana ba manzan Allah kyauta yana karɓa shi ya halatta gare shi ci kyauta ya ce amma mu ma'aikata ne mu cin kyauta a gare mu haramun ne wannan matsayin rashawa yake da cin hanci apple ƙwara ɗai bai ci ba in baka ci haƙƙin mutum ko baka ci dukiyar shi ba yaushe zai zo za ka zo ka zartar da wata shari'a ta gaskiya zo ya tsayaci a sai yanda yake so a ce kai kuma za ka ji nauyin shi kuma kai kake sama gaba ɗaya kaga babu wannan don haka abin da ya sa ma'aikata suke kasa yin aiki da kyau cin hanci suke amsa da an naɗa su wanga ya ba shi mota uku ya za a wanda ya ba shi mota uku ya kira shi ya ce ga wata matsala ta tun karo ya kama mashi ya ce a'a ko ya ce ya saba doka ko ya sa ai sai dai wannan dokar ta canza ta dawo ta yi da'a ga wannan alhajin dole ita dokai ce za ta canza ko da ya san dokai wallahi wannan dokai sai an murkushe ta yanzu sai ta zo ta yi da'a ga alhaji mai mota uku don haka yan uwa musulmi ire-iren waɗannan kyaututtukan musulunci ya haramta su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kyaututtukan ma'aikata yana cikin hulul yana cikin cin haƙƙin al'umma sannan yan uwa musulmi duk abinda wani ma'aikacin gwamnati ya sanya a aljihun shi matukar dai ba daga cikin salirkin shi ba matukar dai dalilin samun wannan abin ya sa aljihun shi dalilin aikin shi ne to wannan haramun ne babu kwankwanto haramun ne cin wannan dukiyar kuma idan ya hada ta da dukiyar shi ya hada dukiyar shi ta halal da ta haram don haka abin da ke daidai shine kai in kaga ana yin haka nan haramun ne ka kyale dole ne ka je ka gaya ma wanda zai iya daukar mataki idan ka san wanda yake yi wani mutum ne wanda akwai na sama gare shi to sai ka je ka sanar da na saman wanda zai ɗaukar mataki matuƙar kasan cewa akwai yiwuwar a gyara don idan ka kyale ka bari ana yi to ka yi tarayya a cikin zunubi Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi tarayya a cikin zunubi da ƙetare iyaka ba daidai bane kana ma'aikaci kana cikin wata ma'aikata kana ganin ana wato wadaka da dukiyar gwamnati ko da kai ka ce kai ba ruwanka ba ka amsa ba to wannan bai isa ba bayan ka ce ba ruwanka dole sai ka daga abin sama kuma yanzu lokacin kafofin sadarwa idan a baka da inda zaka kaiwa shiga WhatsApp ko ka shiga TikTok kai bokal kaga ikon Allah yanzu an ji labarin shi a dauki mataki akan shi ka sai ka ce to nan da ma'aikata kaza da muke ta wuri kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai ka kale insha Allah in dai da gaske ne magabata gyara ne gabansu wallahi sai sun gyara mai zama sai sun yi maganin shi saboda haka kar wanda ya ƙara ƙyale zalunci yana kallo in yi haka shi ma ya yi tarayya a cikin zunubi sannan mu sani duk mutumin da zai ɗauki dukiya ta jama'a ya canye a kan zalunci to shi wannan babu zancen tuba ba ka shiga masallaci kai raka uku ko hudu ka ce ka tuba ko kai istighfari ɗari ba ɗaya a kama cika ɗarin mana Allah ba zai yahe maka ba duk tubar da za ka yi dole sai in ka maido wannan duke cikin asusun gwamnati amma babu mahita ka ce to yanzu ina iya yin sadaka tun na riga na ɗauke wallahi ba za ka yi sadaka ba in kai sadaka ba ta amfanar ka kuma ba ka hita ba har yanzu wuyan ka bai hita ba kana nan shaƙe don haka mahita guda ce in ka yi zalunci ka maida point ba ka maida ba to ka jira lahira kawai baka ji tsoron abin da zai biyo baya ba a nan duniya baka ji tsoron tozarci ba to akwai ranar kindillanci akwai lahira ranar tonan asiri ranar da abin da aka yi ko cikin ƙasa ka ɓoye kai zalunci sai Allah ta'ala ya bayyana shi ya toni asirinka muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu waɗanda suke cikin wannan harakai da wannan badakalai da wannan zalimcin Allah ya kama hannun shi ya kwabe Allah ya sa su tuba tun suna da rai Allah ya sa su gane ne ba daidai ba ne su gyara muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara daɗa da zamantakewar mu wannan damuna da take fuskanto mu Allah ta'ala ya sanya ta zamo damuna mai albarka mai cike da albarka mai cike da alheri muna roƙon Allah ta'ala dukkanin waɗanda suke cikin kunci da matsaci da takura ta rayuwa Allah ya fitar da su dukkanin bayan Allah da suke fama da rashin lafiya da cututtuka Allah ta'ala ka warkar da su ɗan uwa waɗanda suke da buƙatoci daban-daban suke bara addu'o'i Allah kai ne mai karɓan addu'a Allah ka karɓi addu'a Allah ka yayi musu ka sauƙaƙa musu ka biya mu dukkanin mu bukatocin mu na alheri muna roƙon Allah da sunayen shi masarki ya ƙara zaunar da mu lahiya a cikin ƙasar mu dukkanin wasu azzalumai da mututa da maha'inta Allah ta'ala ka tona asirin su kuma ka ba jagororin ikon gyara wato lamarin su Allah ta'ala muna roƙon ka da sunayen ka masarki duk abin da zai kama mu wahala da kunci da takura na rayuwa Allah ka janye mu shi Allah ka ɗauke mu shi duk abin da zai kawo jin daɗi da fahimtar juna da kwanciyar hankali Allah ta'ala ka tabbatar da shi a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar haka ma a cikin sauran ƙasashe na musulmi na faɗin duniya baki ɗaya wala haula wala quwwata illa billahi muhammadu sallallahu